بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar laraba 17 ga watan ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 27 ga watan Maris shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na biyar insha Allah cikin jirage darussa daga littafin Qiyamul Layli wallafar al-Imam al-Hafiz Jamaluddin Abdul Farj Abdurrahman ibn Ali ibn Muhammad ibn al-Jauzi Allah ubangiji ya gafarta masa ibn al-jawzi ya rasu a shekara ta 597 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama muna bibiyar sa inda yake mana maganganu da yake ruwaito mana hadisai da athar da suka shafi ibadar qiyamul layl zamu tashi al-babul khamis fi fadli ihya'i ma bainal isha'ain babun da ke bayani akan falalar yin ibada tsakanin magarba da isha' wato ga mutumin da watakila ba zai iya tashi cikin dare ba mutum ba zai tashi cikin dare ba sai ga zai yi amfani da farkon dare dama dare yana farawa ne da zarara ta faɗi kuma a timmu siyama ilallai tsakanin magarba da isha za ka yi amfani da wannan dama awa guda ka yi ibadojinka ka yi karatun alkur'ani ka yi nafilfiri ka yi istighfari ka yi tasbihi daga nan kuma yin isha sai ka yi wutari ka je ka yi baccinka ga mutumin da yake da wata larura ta rayuwa ko yanayin jikinsa ko damar da yake da ita kenan to kar ka yi asarar wannan lokacin mala ya ce akhbarana abu nasirin abdul jabbar ibn ibrahim ibn abdul wahab ibn manda قال أخبرنا أبو شجاع عبد الرزاق ابن عمر ابن سلحب جدي من قبل أمي yace kakanan afwan kakansa ne mahaifin uwarsa qala anba'ana al-imam abu abdullah muhammad ibn ishaq al-hafid qala haddathana qala qala anba'ana al-hasan ibn sahal al-usyuti قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس إسحاق بن إبراهيم بن يونس يا باشا حديثي واتو أبو يعقوب الوراق قال حدثنا صالح ابن قطن البخاري قال حدثنا محمد بن عمار ابن محمد بن عمار بن ياسر wannan wani jika ne ga babban sahabi Ammaru dan Yasir wanda gashi na sunan shi Muhammad dan Ammar dan Muhammad dan Ammar dan Yasir jika ne na can ƙasa ta taba kunne kenan ko kala dasani abi an jaddi babana daga kakana kala ra'aitu Ammar ibn Yasir yusalli ba'da al-maghrib sitt raka'at naga sayyidina Ammar dan Yasir yana yin sallar nafila raka'a shida bayan magriba fa qultu ya aba sai nace mishi ya babana ma hadhihi salatu wannan sallar kuma fa faqala ra'aitu habibi sallallahu alaihi wasallam salla ba'da al-maghribi sit rak'at yace ai na ga masoyina manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama yana yin irin wannan salla thumma qala sannan manzon Allah yace man salla ba'da al-maghribi sit rak'at ghufirat lahu dhunubuhu wanda duk yayi salla raka'a shida bayan magriba za a gafarta mai zinubansa wa in kanat misla zabadil bahari ko da sun kai kamar yawan kumfar kogi wannan isnadi yana da rauni saboda wancan salih ibn qatan al-bukhari wanda malamai sun yi magana akan rauninsa hakanan shi kan shi wannan da ake cewa muhammad dan ammaru dan muhammad shi da baban nashi muhammad dan ammar da ammar dan muhammad dan su biyun majhulai ne saboda haka zaka shi kan shi ibn jawzi ya kawo wannan hadisi a cikin tafin shi al'ilalul mutanahiya wanda ya yi magana a kansa haka ne ibnu asakir na dimashki shi ma ya roito shi da ibnu manda da abbabarani a cikin mu'jamul ausat qara'atu ala muhammad ibn nasir an ali an abi ali al-hasan ibn ahmad qala anba'ana muhammad ibn ahmad al-hafi qara'atu wato ya ja baki kenan qala akhbarana bishr ibn muhammad qala haddathana muhammad ibn wannan wurin ya share ne a cikin sunan ba a gane ba gashi na kasa ke cewa wala Allahu Muhammad ibn Abdurrahman Abu Abdullah Sami qala hadathana Muhammad ibn Sulaiman Luwayn Muhammad ibn Sulaiman Luwayn wani babban malami din mun yi tarihin sa za a yi tunawa a cikin al-Ibar malami ne cikin malamai na hadisi sanannu rasuwarsa 245 shine ke cewa hadathana Zaid ibn al-Hubab an Umara ibn Abdullah ibn Khas'am Umar ibn Abdullahi ibn Khas'am wannan malami da'ifi ne an yahya ibn Abi Kathir an Abi Salama an Abi Hurairah ta qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama man salla sitta raka'atin lam yatakallam bainahunna udilna bi ibadatihi thintai asharata sana wanda yayi salla raka'a shida a zakankanin su bai yi magana da kowa ba ya sallame ya tashi don yi takallan bainahunna bainahun bai yi magana da kowa ba sallar kawai yayi za a rubuta mai lada kamar yayi sallar shekara goma sha biyu wannan ma isnadi yana cikin hadisi yana cikin sunanin tirmidhi sunanin imamu tirmidhi ya ruwaito shi da kan shi al-imamu tirmidhi ke cewa hadha hadisun gharibun la na'rifuhu illa min hadisi zaid ibn al-hubab an umar ibn abi khaf'am wa sami'tu muhammad ibn isma'ila yaqulu Umar bin Abdullahi bin Abi Khas'am munkarul hadith wa da'afahu jiddan zaka shi ma isnadi ne mai rauni wa akhbarana ibn Nasir an al-Hasan ibn Ahmad qala ibn Ahmad qala haddathana Hilal Hilal ibn Muhammad qala anba'ana an-Naqash an-Naqash shine Muhammad ibn al-Hasan ibn Ziyad an-Naqash قال حدثنا أبو الجارود مسعود ابن محمد قال حدثنا إمران بن هارون الرملي قال حدثنا الفضل بن مختار الفضل ابن مختار ابو سهل وندا شيما انا magana akan rauninsa an abil warqa daga fa'id ibn abdurrahman abul warqa fa'id ibn abdurrahman majhuli ana abdullah ibn abi aufa an annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qara'a ba'da al-maghribi alif lam mim tanzil sajada wanda ya karanta suratul sajada bayan sallar magariba wa tabarakal ladhi bi yadihi mulk suratul mulki jaa yawmal qiyamati wa wajhuhu mithlu al-qamari laylatal badri rana al-qiyama zai zo da huskar sa tana haske kamar farin wata daren 14 ko 15 wa qad adda haqqa tilkal laylati wannan daren kuma yayi abin da ya kamata a daren wannan isnadi ne batil wa qad akhbarana ibn nasirin قال أخبرنا أحمد بن حمد بن أحمد قال أنبأنا بن أبو نعيم الأصفهاني قال حدثنا عمر بن أحمد بن عمر القادي قال حدثنا عبد الله بن زيدان قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا عون بن سلام قال حدثنا جابر بن منصور أخو إسحاق بن منصور السلولي عن إمران ابن خالد خالد الخزائي قال كنت عند عطاء جالسا وترانا منا زوان ترى عطاء faja a rajulun faƙala sai wani mutum ya buye ce ya aba muhammad allah shiga fata malam inna tawusan ya zu'umu anna man sallal isha'a sun masalla ba'a da hara ka ataini malam tawus yana cewa duk wanda ya sallar isha'i sai kuma ya salla nafila raka'a biyu a bayanta ya ƙar'u fil'ula yana karantawa a raka'a farko alif lamim tanzil sajada والثانية وفي الثانية تبارك الذي بيده الملك كتب له مثل وقوف ليلة القدر فأباش لادا كمن لادا سيوى ليلة القدر فقال أطاء صدق طاووس ما تركتها yace ban taba barin su ba bawus yayi gaskiya wannan isha'in da aka fada anan isha ta farko ne ita ce al'ula isha aini din sallan magriba ita ma ana ce mata isha to yana nufin isha ta farko qultu malam dan jauzi yace kad sarraha alhadisu qablahu bi annaha almaghrib kama ji magana to wannan isnadi duk da yana da dan rauni amma yana da mutaba'at da suka tabbatar da shi a waɗanda za a iya karba وقال لنا ابن ناصر يعني بعد إشاء الآخرة قشا قسيون تعليقي كيتوا إشاء الآخرة ليكون أتي الإشاء الآخرة أسا ألف دلام يتي من باب إضافة الموصوف إلى صفته لك يتوا الفصل الأول لك يتوا فصل الأول الفصل الأول نعت والمنعوت شيني أسلي شيني الجادة فصل الأول sai ya zama ma'anar shi a wato abin da ake cewa idafatu sifa ila mausuf ila sifatihi maimakon al-asha'il akhira eh yace wa misal hada ta'bir jawazahu al-kufiyuna malaman nahwu basara suna cewa yin har kuskure amma kufawa su suna ganin daidai ne mustadillina bima ja'a fi kitabillahi wa fi kalamil arab wa minhu qawluhu ta'ala waladarul akhirati maimakon waladarul akhirati da lamu guda biyu a abin nan zuraka ya tabbata a cikin aikin tabi'ai ne kuma gani bai tabbata a hadisi marfu'i ba amma ya tabbata a cikin aikin malamai cikin tabi'ai cewa suna yawaita nafil fili tsakanin magarba da isha qala akhbarana zafar ibnu ali al-hamadani qala anba'ana abu al-fatih muhammad ibn abdullah ibn ahmad al-khiraqi qala anba'ana muhammad ibn abdullah ibn zaida bin bin riza قال أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني قال أخبرنا القاسم بن عبد الوارث الوراق قال حدثنا أبو الربيع الزهراني بابا مالك أبو الربيع الزهراني العتكي كان قال أخبرنا صوار بن مصعب عن أبي إسحاق آه السبيئي عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك قبل النوم نجا من عذاب القبر ووقيا فتاني القبر wanda ya karanta waɗannan surori guda biyu ba sai a sallah ba kafin yayi bacci alif lam mim tanzil sajada da tabarakal ladhi bi yadihi mulku kafin yayi bacci to Allah madaukakin sarki zai tsare shi daga azabar kabari kuma za a tsare shi daga fitinar tambayar kabari wannan a a yana da mutaba'at shi ma da suke da ƙarfi wajen nuna asalin abu qala akhbarana isma'il ibn ahmad qala anba'ana abu al-husayn ibn ibn an-naqur qala anba'ana abu abdul abu abdullah al-husayn ibn haruna ad-dabbi qala haddathana al-husayn ibn isma'ila al-qadi anna ahmad ibn muhammad ibn yahya haddathahu قال حدثنا زيد بن الحبابي قال حدثني عمر بن عبد الله ابن ابي خثعم wanda muka ji a baya mai raunin nan ko قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بسوره الدخان في ليله wanda ya salla ta nafila a cikin dare ya karanta suratul dukhan bata yastaghfiru lahu 70 alf malakin hatta yusbiha zai kwana mala'iku guda 70 suna nema mishi gafara har sai gari ya waye wani yana cikin littafin at-targhib wa tarhib na Abdul Qasim al-Asfahani da sunan Tirmidhi da Shu'ab al-Iman da mawdu'at na Ibn al-Jawzi ta waccan hanya wacce ke mai isnadi mai rauni قال أخبرنا هبة الله ابن أحمد الحريري قال أنبأنا محمد بن علي بن الفتي قال أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد بن شاذان النيسابوري قال أنبأنا محمد بن يعقوب الأصم قال أنبأنا محمد بن إسحاق الساغاني قال حدثنا منصور بن سقير قال حدثنا عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس في قوله تعالى أنس يكي مغنى game da fasara inna nashi'atal layli إن ناشئة الليل هي أشد وطعا وأقوى مقيلا قال ما بين المغرب والعشاء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلي ما بين المغرب والعشاء أنا سيتي أنا مغانا ني أكنس أكان مغربا دا إشاء شيني ناشئة الليل هي أشد وطعا tafi ƙarfin tana da tsananin wato abin nan wata'an tashi ko aqwa mukila kuma da samun mafi miƙewar zance wato masu tashi da daddare su yi ibada suna da ƙoƙari kuma suna samun istiƙama wannan yana cikin son kubra ta limamul baihaqi kuma isnadin la ba'sa bihi da haka zaka ga Sheikhul Albani ya fitar da wannan riwaya a cikin as-sahiha lamba ta 2200 da ɗari ɗaya da talatin da biyu wa akhbarana abdul wahhab al hafid qala anba'ana al mubarak ibn abdul jabbar qala anba'ana abu talib muhammad ibn ali qala akhbarana anba'ana abu al husaini ibn akhimimi qala akhbarana ibn safwan qala haddathana abu bakr al qurashi qala أخبرنا حفص حفص السيرفي قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال حدثنا مالك بن دينار مالك بن دينار آه الناجي أبو يحيى البصري wani cikin mutane zahirai mutanen ƙasar Basra qala sa'altu salim ibn abdullah anin nawmi qabla al-isha na tambayi salim dan abdullah dan umar game da yin bacci gabanin sallar isha fanta harami sai ya harare ni wa kala ya ce kanu kalilan minan laili ma ya ja'un ya ce wannan aya cewa sun kasance suna yin bacci ɗan kaɗan a cikin dare ana nufin ma bainal magribi wal isha yusalluna tsakanin magarba da isha ba sa yin bacci sallah kawai suke wannan isnadi ne kyakkyawa ibn abi dunya ya ruwaito shi a takeice muka kalli wato jumla waɗannan asarai abinda suke nuna mana shine a cewa tsakanin magarba da isha duk da shi farkon dare ne amma magabata sun kasance suna amfani da shi wajen yin ibada kuma yana da sauƙin yin ibada a lokacin saboda a ɗabi'ance ba a tashi yin bacci ba gajiya ba ta hau ba kuma lokaci ne wanda yake takaitacce sai ka amfani da shi sai ka yi ibadojinka sai zama ka dace da yin dai ibada cikin dare kuma dama manzala sallallahu alaihi wasallama ya hana bacci tsakanin magariba da isha yana da gaskiya abubuwan da aka karhanta kamar da hadisi ya tabbata idan an gama sallar magariba a masallaci ko a masallaci ko a gida sai ka koma gefe ka yi ibadar yawanci sukan yi mihrabi za mu zo mu je a nan gaba zai ambato su asar mihrab ba wai lungun liman ba kamar wato wurin sallah mutum yakan ware wurin shi na musamman na sallah a gidansa shi suke ce ma mihrab ko a masallaci yana da wurin da an san nashi ne yau da gobe an san cewa wurin zaman wani ne wannan ko wurin sallar shi ya zama mihrabinsa ko ya sau'a ba wato wani ɗan ɗaki ko wata ‘yar buka ko wata ‘yar rumfa a gidansa wanda zai zauna a nan a cikin keɓancewa ya yi ibadarsa wallahu ala albabu sadisi fi fadli ta akhiril isha falalan jinkirta sallar isha dan a samu tsawon lokacin yin ibada qala akhbarana ibn al-husaini qala anba'ana ibn al-mudhhibi qala anba'ana ahmad ibn ja'far qala haddathana abdullah ibn ahmad qala haddathani abi ahmad dan hanbal din kenan qala haddathana ya'la wa muhammad ibn ubayd qala haddathana muhammad ibn ishaq am muhammad ibn ibrahima an abi salama ibn abdurrahman an zaid ibn khalid al-juhani qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل إلى ثلث الليل النبي صلى الله عليه وسلم يجي da ba dan kan na tsanantawa al'ummata ba da na jinkirta musu sallar isha har sai ɗaya bisa ukun dare ya tafi amma annabi sallallahu alaihi wasallam baya son ya kututa mana sai ake yin ta da zaran shafaki ya buya sai a bata sai wajen 12 na dare ko karfe 1 sannan sai ayi wannan hadisi ne sahihi Ahmad ya rawaito shi da Abu Dawuda da Tirmizi da Ibn Majah da da An-Nasa'i a cikin Kubra da wasunsu wa akhbarana Abdul Awwal ibn Isa qala anbana Muhammad ibn Abdul Aziz al-Farisi qala anbana Abdul Rahman ibn Abi Shuraih ah qala hadathana Yahya ibn Sa'id qala hadathana Muhammad ibn Amr ibn al-Abbas al-Bahili qala hadathana Abdul Wahhab al-Thaqafi an Hisham yani ibn Hassan an Ubaydillah ibn Umara عن سيد بن أبي سيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولا أخرت العشاء إلى نصف الليل النبي صلى الله عليه وسلم يتي دابا دن كان تsanantawa al'umma ta ba da sai in ce duk in za a yi sallah sai an yi aswaki da kuma na jinkirta sallar isha wannan ma tabbataccen hadisi ne wannan riwaya Imam nasai cikin Kubra da As-Sarraj da Ibn Asakir a cikin mu'jaminsa da At-Tirmidhi a cikin jami'insa da Ibn Hibbana duk surwaito shi riwaya ce tabbatacciya قال أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أنبأنا أب- أبو الحسين ابن النقور وأبو نصر الزينبي أبو نصر الزينبي نعم wani malamin ƙasar iraki ne yake cewa wa abul qasim ibn al-busri qalu su dinnan suka ce anba'ana muhammad ibn abdurrahman al-mukhallis malam muhammad ibn abdurrahman ibn al-abbas muhaddis al-iraq qala hadathana ahmad ibn mansur qala hadathana ibn abi maryam yace daga sa'id kenan ibn abi maryam sa'id ibn al-hakam قال حدثنا يحيى ابن أيوب الغافقي كنان قال حدثنا حميد الطويل كنان أنه سمع أنس بن مالك يقول أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إلى شطر الصلاة ليلة إلى شطر الليل وترانا النبي صلى الله عليه وسلم يا جنكر تسلى تإشاكي ننهزوا رب دري ثم أقبل حين صلى بوجهه فقال sannan ya juye ce wa mutane innan nasa qadnamu lalle wasu mutane sun yi bacci wa innakum lan tazalu fi salatin man tazartumuha ba za ku kushe ba kuna samun ladan sallah matukar kuna jiran sallah saboda aka tsau nesantawa da aka yi aka tsaye aka tsaye aka dade to ana ta samun ladan sallah wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim bukhari ya fitar da shi ya ƙara fitar da shi mu'allaka faslun waƙar ja alwa'idu liman na ma'ana kuma an yi a bayani bayani ya zo game da tankiya na azaba da za a yi ma wanda ya bacci kafin sallar isha fa akhbarana muhammad ibnu nasir qala anba'ana al-hasan ibnu ahmad qala anba'ana hilal ibn muhammad qala anba'ana abul ala'i muhammad ibn musa al-mu'addib qala haddathani ali ibn muhammad ibn uqbah قال أخبرنا الخدر ابن أبان حدثنا هدبة بن إبراهيم وانا إبراهيم بن هدبان كسكري أكسامو أوزان ربوتاوا isnadi ne mai rauni wannan duk da hadisin yana da asali amma isnadi ne mai rauni kwarai da gaske so da wannan Ibrahim ibn Hudba ana tuhumar shi da kirkirar ƙarya qala haddathana Anas ibn Malik qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nabi yace man nama an salatil atma ولم يسلها تقول الملائكة wanda yayi bacci bai sallar isha ba mala'iku za su dinga ce mashi la namat ainuka Allah ya hana ka bacci wala qarrat Allah ya hana ka jin dadin duniyar nan habasaka Allahu bainal jannati wan nari kama habasana Allah ya tsare mana kai tsakanin wuta da aljanna kamar yadda ka tsare mu ba mu samu mun gama aiki ba muna jira sai kai sannan mu rubuta mu tashi wai ya sa sanati kenan ko amma dai bai tabbata ba wannan insha Allah ana iya jinkirtawa albabu sabi'u fi fadli arba'i raka'atin ba'da al-isha babi na bakwai wanda ke magana akan falalar sallatar raka'a hudu bayan sallar isha cikin sunanin rawatib kin قال أخبرنا ابن الحسين قال أنبأنا ابن المذهبي قال أنبأنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبو سلمة الخزائي وتمنصور بن سلمة كن البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال آه قال أخبرني نافع ابن ثابت نافع ابن ثابت آه آه شكميشي عن عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير نافع بن ثابت ابن عبد الله بن الزبير جيكن شني سيدي روايين صدق غريشي منقطعات قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الإشاء ركع أربع ركعات وأوتر بسجدة ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم يا كسانشي إذن يي صلى تإشاء sai kuma yi nafila raka'a hudu sannan sai ya wutiri sannan kuma sai ya bacci hatta yusalli ba'du salatahu bil layl sannan kuma ya sake tashi ya salla shi da daddare kaga wannan akwai nakara a cikin sa shi sa Sheikh Al-Albani ya kawo shi a cikin sisar da'ifa a lamba hadisi na dubu biyar da lamba dari takwas da hamsin da biyar. duk da haka yana daga cikin mustahabbai yin nafila bayan sallar isha cikin sunan rawati raka biyu ko hudu biyu shine mafi karanci sai kuma ya ce ba albabu thaminu fi fadli man sallal fajr wal isha fi jama'ati yanzu wannan yana ta kawo mana wasu wato a ruhas ne wasu dabaru da za su baka dama ya zama kayi ibada da daddare ko da ba za ka yi tashi na farko shine yin ibadoji tsakanin magariba da isha ko yi kai tsaye bayan sallar isha ko kuma shi wannan shine na uku yin sallar isha da asubahi a jami'i shi ma yana bada falalan qiyamul layl wato waɗannan rukhas ne azima shine waɗancan kamar yadda Umar yake cewa wallati tanamuna anha khairun wanda za a yi bacci a farka tafi alkhairi tafi falala to amma waki ne hakika ce cewa ba kowa zai yin wannan ba ba kowa bane zai iya saboda wanda ba zai iya yin ya ta iya bacci ya farka ba to kada ya asara ga baki daya a dare ko mun gani ya dauki wani daga cikin waɗannan tsare-tsaren da zaran an yi magariba ka yi ibadojin da za ka yi zuwa isha ko da zaran an yi isha ka yi nafilfilinka ko in ba za ka samu halin yin nafila tsakanin magariba da isha ba ba za ka samu halin yi da zaran an yi isha ba to isha ɗin ita kanta ka tabbatar ka yi ta a jam'i kuma haka a subahi shi ne ce akhbar na bin husaini kala an ba'ana alhassan bin ali kala an ba'ana ahmad bin ja'afar kala haddasa na abdullahi bin ahmad قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الملك بن عمر بن عمرو قال حدثنا علي بن المبارك أن يحيى يعني ابن أبي كثير يعني ابن أبي كثير أم محمد بن إبراهيم محمد إبراهيم التيمي سكان شيخ عثمان أكوين كذاي أن عثمان بن عفان daga sayyidina Usman dan Affan radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala mai kisa da min sallallahu tabbata gare shi yana cewa man sallal isha'a fi jama'atin fa huwa kaman qama nisfal layl wanda ya sallar isha a cikin jam'i kaman yayi sallah rabin dare wa man sallar subha fi jama'atin fa huwa kaman qama al-layla kullahu wanda ya sallar asbahi cikin jam'i kaman yayi qiyamul layl gabaki daya isnadin nan kamar da muka faɗa akwai in kadai tsakanin Muhammad ibn Muhammad ibn Ibrahima at-Taymi da Uthman ibn Affan amma kuma hadisi ne sahihi yana cikin sahih Muslim saboda babu wani matsala wannan isnadin da ya kawo ne anan yake da wannan matsala gashi ne yace in farada bi ikhrajihi muslim ma muslim ya rawaito shi ya kadaita da shi ta wata hanya daban ta hanya Abdurrahman ibn Abi Amra zuwa ga Usman dan Affan qala akhbarana Muhammad ibn Nasir qala anba'ana al-Hasan ibn Ahmad ibn al-Banna qala anba'ana Abu al-Husayn Ali ibn Muhammad qala anba'ana Usman ibn Ahmad al-Daqqaq قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور قال حدثنا أبي قال حدثني عبد الرحمن ابن عبد المؤمن قال سمعت محمد بن واسع يذكر عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجي منزل الله يجي ألا أحدثكم بغرف الجنة وانا باكو labarin wasu ɗakuna na aljanna ba wasu ɗakuna na musamman aljanna ƙulna bala ya rasulallah muka ce muna son ji wannan karatun ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kada sai annabi ya ce inna fil jannati ghurafan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle a cikin aljanna akwai wasu ɗakuna min asnafil jauhari wanda ake yin su da jauhari wato da wasu mawad masu daraja mukallala wanda an musu ado mukallal shine irin abinda kamar mace take sakawa a kanta na abin nan irin da mata suka saka wani kamar gwaggwar haka ko wani abu mai kama da rawani a yi mishi ado iri daban-daban shi ne iklil daga iklil abubuwa da wanda suke raurawa a jikin abu haka kamar yadda ake yi ma ɗakin amarya kwalliya a zagaye shi to ya ce yura zahiruha min batiniha kamar yadda ake yi ma wurin biki decoration shi ne iklil ana ganin cikin ɗakin daga waje ana ganin wajen shi daga ciki wa batinu hamin zahirha wato ɗaki ne kamar na gilas ke fi haminan na'imi a cikin ɗakin akwai ni'imomi wallazati da ababen sharholiya wa sharafi da daraja ma la ainur ra'at wala udhunun sami'at abinda wani ido bai taba gani ba wani kunne bai taba jin labari ba قلنا يا رسول الله لمن هذه الغرف مكتي يا منزل الله صلى الله عليه وسلم wai dakunan nan to na suwaye qala yace liman afsha salam wa at'ama at'am wa adama siyam wa salla bil layli wan nasu niyam nabi yace wannan ɗakuna an tanade su ne ga mutanen da ke yaɗa sallama tsakanin al'umma baya gaba da kowa baya faɗa da kowa ko ina aminci illa ƙilan salaman salama wa at'ama ta'am kuma ba shi da rowa ya ci da wane ya taimaka wa wane ya ba wane sadaka iftarin azumi su ne komi wa adama siyam wanda kuma yake dimanta azumi litinin alhamis abin mai sunan shi ayyamul bidi surarul shahari azumin annabi dawuda ne sittu shawwal ne ashura ne kullun cikin azumi yake kar ma kai magana wannan ana magana na filfili kenan wa salla bil laili wan nasu niyam sannan kuma ya miƙe cikin dare yana ta sallah lokacin da mutane suke ta bacci kulna ya rasulullah wa man yutiqu zalika sai a manzo Allah to zai iya duka waɗannan a ce sai mutum ya hada duka waɗannan falalolin wani na yin kaza bai yin kaza wani na yin kaza bai yin kaza qala annabi ya ce antum tutiquna zalika za ku iya fa kar ku karaya wasu ukhbirukum an zalika zan ba ku labarin yadda za ku yi haka mallaki akahu fa sallama alaihi aw radda alaihi salama faqad afsha salam ka gama da dan uwanka musulmi da ka gama da musulmi yi mai sallama da ya maka sallama ka amsa to wanda yi haka ya yada aminci ko kana jin haushi shi ko kun yi rigima ko ya sa an hana ka aure ko ya ci maka iyakar gida ko ya taɓa haɗa ka faɗa da mai anguwa rabu da shi in ya sallama kawai amsa mushi in ka gan shi mai sallama wani rikicin addini rikicin siyasa rikicin jam'iyya rikicin rabon abin nan palliative kai ya sa ka kiwa shi kike mai sallama afshi salama kuma gani man at'ama ahlahu wa iyalahu min at'ami hatta yushbi'ahum faqad at'ama ta'ama iyalanka na gida sune farko ya kamata ka ciyar to in ka dage wajen ci da su ka kyautata niyyarka ka tashi kai kwazo ka ciyar da iyalai shi yasa abinda ake nema da kowa kenan a tashi a yi kwazo a nemi arzikin Allah a ciyar da iyalai ba wai a ce a daina haihuwa a daina a daina a daina kaza ba wannan wani tafarki ne mara kyau babu inda rashin haihuwa ta zama solution ga arziki ko ta zama solution ga tarbiyya babu wannan ba taba ganin shi a aikace ba wani ɗan shi ɗaya amma ya gagare shi ya gagara unguwa wani kuma ya haifi talatin ya musu tarbiya ana ta ala san barka wani kuma mai arziki mai wadata ya kasa tarbiyan 'ya'ya, wani talaka kuma ya yi kaga abin bai da alaƙa da yawa bai da alaƙa da ƙaranci bai da alaƙa da arziki bai da alaƙa da talauci dagewa ce in ka dage Allah ya gazgata dagewa ka sai ya taimaka maka duk galibin mu nan ba talakawa suka haifi mu ba akwai wanda za ce baban shi wani mashahurin mai kuɗi ne a ƙasar nan a cikin ustadai yadda kake gani duk talakawa suke haifansu su ma kansu ‘yan bokon da yawan sayan talakawa ne ya aka yi suka yi bokon amma yadda kowane taƙadari sai ce ka a haihu saboda an haihuwa za a kasa biyan kuɗin makaranta wai za a kasa ciyar da su kuma shi hala na goma sha tara ne a gidansu inda a ɗauki wannan ƙa'idar shida ba amma san inda yake ba lai ya kushe an bazukura da an ɗauki wannan ƙa'idar shekara hamsin baya da ba sai inda ɗan nema yake ba sadaka annabi yana so a haifa mishi al'umma da yawa ya alfahari da ita kuma abin da ya faɗa a wajen kenan ya ce zai alfahari bai ce zai zaɓa mutanen kirki ba shi annabi bai faɗi wannan illar ba mutane da suke faɗan illa cewa ya idan bai da kirki annabi ba zai alfahari da shi ba to wannan kai ka ƙara shi annabi cewa ya zai alfahari da yawa abinda kuma aka daura maka kai kuma naka kai kuma ka gyara ka gyara su ko mun gani so da haka annabi ce in ka ciyar da iyalanka to kaman daidai kake da wanda yake ciyarwa hasali ma nakan na yafi nashi lada dan ya ishe ka zunubi ka tozata da iyalanka wa man sama ramadana wanda dai azumin ramadana min kulli shahrin wa min kulli shahrin thalathata ayyamin kowane wata kuma kai azumi uku ko kai ayyamul bidi ko kai ɗaya a goma farko ɗaya a goma ta biyu ɗaya a goma ta ƙarshe ko kai tiyar da kaga ya sawaka faqad adama siyama wannan ya zama mai azumi wa man salla isha al akhirati wanda yayi sallar isha wa salatal gadati fi jama'atin yayi sallar asubahi a cikin jam'i faqad salla bil laili wan nasu yayi sallah mutane suna bacci musan da yake sallah asuban nan rabin mutane bacci suke musamman in dai ba ramadana bane yanzu ba da masallaci ya cika ba ko da ya fara komawa normal matun da wata yayi nisa za ga tun daga ranar sallah za ka gane cewa yau ana bacci to wanda duk ya dage ya saba da sallar asubahi a jami'i ai ko san da yake sallar na mutane suna bacci haka farkon ishan nan ma wasu suna bacci yayi sallar mutane suna bacci yace al yahudu wan nasara wal majus da yahudu da nasara da majusu duka bacci suke ba sa yin sallar su da ba to har cikin musulman ma akwai to haka wanda duk ya kiyaye wannan jama'a zai samu wannan falalar ka kiyaye yi wa mutane sallama ka kiyaye ciyar da iyalanka da kosar da su ka kiyaye yin azumi aƙalla sau uku a wata ka kiyaye kuma sallar isha da sallar asubahi a cikin jam'i wanda ya ƙara akan haka gwargwadon ƙari gwargwadon falala insha Allah albabu tasi'u fi ma yaquluhu man intabaha min an-nawmi qabla salati qabla salati al-layl dan mutun ya farka da daddare kafin ya fara sallah akwai zikirin da ake to gashi nan malam yace wa qad saha عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا انتبه من الليل قرأ خواتيم آل إمران يا كسنشي من الله صلى الله عليه وسلم إذن يفرق كافن يفار صلى سيكرن تكرشن سورة آل إمران آيوه قومن كرشي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار زوا كرشنتا الآيات الأشر آيات الأشر الآيات آيوه ننقل قومن haka yazo wannan al'ashara ayat amma shi ma akwai tattaunawa a nahawance game da wannan larabci wa annahu kana idza qama qala kuma idan ya tashi yakan yi addu'a Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard al hadith bi tulihi dogon hadisin zai zo sake kawo shi a gaba wa sayatil hadisani fi babi qiyami rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam zai kawo su a gaba saboda idan ka tashi farko abin da zaka fara yi sai ka fara yin wannan addu'a da wannan zikiri da zaran kafarka. Waƙar akhbarana Abdul Wahab ibn al-Mubarak, ƙala an ba'ana Abul Hussein ibn Abdul Jabbar, ƙala an ba'ana ibn Akhimimi, ƙala an ba'ana ibn Safwan, ƙala an ba'ana Abubakar al-Qurashi, ƙala akhbarana Abdul Muta'al ibn Talib, ƙala haddasana Abdullahi ibn Wahab al-Misri kenan. قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب مكلاس الخزائي بمالمين الشم أنا عبد الله بن الوليد أن سيد بن المسيب أنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة تكتوى استيقظ استيقان إذا استيقظ من الليل قال ما يكي يكسنشي إذن يفركا تكندري سيتي لا إله إلا أنت سبحانك اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزك قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب wannan isnadi ne sahihi jama'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'a yace la ilaha illa anta subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah wanda babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai kai Allahumma inni astaghfiruka li dhanbi ya Allah ina neman gafararka daga zunubina wa as'aluka rahmataka ina neman ka rahamarka Allahumma zidni ilman Allah ka ƙara min ilimi wala tuzik kalbi karka karkatar da zuciyata ba da izhadaita ni bayan ka shirye ni wa habli min ladunka rahma Allah ka muni rahma daga gare ka innaka antal wahhab ibnu abi dunya ya ruwaito shi da abu dauda da annasai a cikin al-kubra da ibnu hibban a cikin sayyidin sa isnadi ne wanda yake tabbatacce insha Allah wa qala al-qurashi wa haddathani muhammad ibn al-husaini qala haddathana muawiyah ibn amr qala haddathana Rishdin ibn Sa'd Rishdin ibn Sa'd ibn Muflih wanda akwai maganganu da yawa akan sa hadisan shi suna da rauni an al-Qaqa ibn Umara an abihi an abi Zur'a an abi Hurairata an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza ta'arra min al-layl qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya farka cikin dare shine ta'arra qala ya musabbital qulubi thabbit kalbi ala dinik ya musa ya Allah mai tabbatar da zakata Allah ka tabbatar da zuciyata a addininka wannan isnadi ne mai rauni amma hadisin ya tabbata da ta tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yawaita ta hikimar yinta da zaran ka farka shine aga farka wanda zaka yi a bacci kaman wani sabon shafi ne a rayuwarka to ya zama ka farka a yadda kake kafin kai ka samu kanka a yadda kake karka ji ka da wani sabon tunani ko mun gane shi da ake yin addu'a da zaran an farka qala akhbarana ibn al-husaini qala anba'ana ibn ibn al-mudhhibi قال أنبأنا القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزائي قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي معاوية قال حدثنا عبادة بن السامت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kana nabi ya kasance yana cewa man ta'arra min al-layl wanda duk ya farka cikin dare fa qala yace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah ثم قال رب اغفر لي أو قال ثم دعا استجيب له فإن أزم فتودع ثم صلى تقبلت صلاته ولينا cikin sahih bukhari mutun ne farka cikin dare to abinda zaka fara yi shine ka fara wannan zikiri la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu babu abun bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamdu mulki nashi ne godiya ma tashi ce wa ala kulli shay'in qadir Allah yana da ƙarfin ikon kaddara akan komai subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah walhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah wallahu akbar Allah shine mafi girma wala haula wala quwwata illa billah babu tsimi babu dabara babu ƙarfi sai ga Allah sannan annabi ya ce sannan kuma sai ka ce rabbighfirli ya Allah ka gafarta mini ko kuma sannan summa da'a sannan kuma sai kai addu'a ko ustujiba lahu za a amsa maka wannan addu'a za a amsa maka neman gafara lahu idan ka tsaya iya nan ma kai kai ibada in kuma baka ka ci gaba shine fa in azama idan kuma mutum yayi kwazo sai yayi tashi fatawadda'a yi alula thumma salla sannan yayi salla tuqbilat salatu za a karba mai sallar wannan yana cikin sahih bukhari saboda ba wani matsala game da shi a tashi aitai قال أخبرنا أبو منصور القزاز قال أنبأنا أبو بكر بن ثابت خطيب كنوكو قال حدثنا السوري قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد المصري قال أخبرنا أبو سويد ابن الأعرابي آه قال حدثنا محمد ابن شاذان ابن يزيد كنا الجوهري قال حدثنا الجوهري شيني بنشم ان بابنشي آه قال أم قال حدثنا عامر بن إبراهيم الأنباري قال حدثنا سلم بن سالم سلم بن سالم البلخي مرجئين يكما ميروني yana da akida irja qala hadathana sufyan ath-thawri malan sufyan dan sa'id an zubayd al-ayami am muhammad an ibn abbas qala ibn abbas mawqufan alayhi yace man ta'arra min al-layl فقال لا إله إلا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إن سلخ من ذنوبه كما تنسلك الحية من جلدها wanda da ya farka cikin dare sai ya faɗi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim wato ya karanta wannan addu'a wannan addu'a ce mai ƙarfin gaske jama'a wannan addu'a mujarrabun ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim ya yi shi ka cewa mujarrabun ce annabin Allah ma ya gwada ta ya gacinta duk wani bala'i da ka shiga da wata damuwa da wani kunci kai ta karanta ta babu lissafi wallahi wani abin zaka ga al'ajabi ranar ba za ta wuce ba sai Allah ya maka maganinta mutane da yawa sun gwada wannan sun gani ga ta a cikin aljihun kowa amma sai ka manta da ita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh wai biya da ce ta ba irin wannan damuwa da yake ciki wani ya maka wani ya zalunce ka an rike maka kuɗi ka kasa cin jarabawa kana son mace ta ki aurenka ana ana ana zabe an yi kankankan zaka kai labari ko ba zaka kai ba irin waɗannan abubuwan da suke damun mutane wanda zaka rasa yadda zaka yi wani rashin lafiya ya matsa ma wallahi ta karanta ta kaga dai wancan annabin Allah kifi ne fa yaƙi shi kaga ai ya kamata a ce an haƙura da shi amma da ya dinga addu'an nan kifin nan ya ji ina ba zai iya ci gaba da haɗiye wannan bawa Allah ba dole ya zo ya amai da shi fana ba bil ara ya zo ya tofar da shi a kan yashi ruwa saƙim har ya riga jikin shi ya ɗauɗi ne sau da cikin kifin ai duk bala'in da za ka shiga bai kai na annabin allah yunusa to in ka yi wannan yaƙinin wallahi za ka gani ka yi yaƙinin cewa allah ne yake yi kai ta karanta ta karka riƙe carbi karka lissafa kawai kai ta yi har bakinka ya ya bushe in ka dan huta ka ci gaba da yi zaka ga kyanta wannan isnadi yana da rauni saboda Salm ibn Salim da kuma jahala ta Amir ibn ibn Ibrahim faslun wayan bagi liman arada alqiyama qiyamal layli an yatanazzafa wa yatatayyaba wa yalbasa ahsana thiyabi daga cikin na'am in salaka din zunubi zai kwabe daga zunuban shi zai kamar yanda abin nan yake maciji yake cire saba kamatan salukul hayyatu gashin maciji alhayya ita ce macijiya min jildi hago da gaskiya abin da ya kamata mutum yayi idan zai kiyamul laili shine yayi tsafta yayi wanka ya sa turare ya sanya sutura mai kyau yana da gaskin kurakurai gama gare da duk muke yi shine fita sallah asuba da rigar bacci mun raina sallah asuba kaga kowa da rigar baccin shi yake zuwa bayan kuma Allah yana cewa kudu zinatakum inda kulli masjidin shi sa wasu suke kawo mutane abin nan haƙwarƙwata da da da, da kudin cizo masallaci sai ga mutum da wata tsohon jallabiya ta yi sufurin mala shi ma bai fita da ita sai dai kawai yayi bacci da ita gaskiya kuskure ne to haka sallar da zaka gana da Allah ya kamata ka yi shiga mai kyau ko mun gane ya zama ka da wata farar jallabiya ka gaggiya ko wata kyakkyawar babbar rigarka sai ka saka ta ka fesa turare ka gyara bakinka ka yi buroshi ko ka yi asuwaki inda za ka ji ya yi wasai saboda ganawa za ka yi da Allah kala akhbarana abdul wahab kala anba'ana abul husayn ibn abdul jabbar kala anba'ana abu tahir al-ushari kala haddathana ibn abi akhimimi kala haddathana ibn safwan kala akhbarana abu bakr al-qurashi kala haddathana al-fadl ibn sahal الأعرج كنا قال حدثنا عارم محمد ابن الفضل السدوسي كنا قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا أبو فروة قال سمعت عبد الرحمن ابن أبي ليلى يقول كان تميم الداري إذا قام من الليل دعا بسواكه تميم الداري صحابي ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Tamim ibn Aus ad-Dari radiyallahu anhu ya kasance idan ya tashi da daddare da abi siwaki sai sa a ɗauko mai asuwaki kamar matar shi ko bai wasa ko wani da ke kusa a miƙo mai asuwaki wadda abi tsibin sai sa kuma a kawo mai tarare wala bisa hulla sai sa cikakken kayan shi asin da asin wa kana la yalbasuha illa idza qama min al-layl yatahajjat wannan kayan na musamman ne ya aje su dan sallar dare kuma kullun suna nan cikin tsafta da abin nan wato yana nuna kasan muhimmancin abin da kake da yin aka ce za ka tafi wata mukabala shafsiya ta neman scholarship ko za ka je neman wani aiki ko gwamna ya gayyace ka ko ya gayyaci malamai shan ruwa akwai wanda zai je haka buji-buji kowa sai ya nemi kyakkyawar shiga ta kamala inda zai zama presentable in an gan shi ba za a rena shi ba ba za a ga bai kyautata wa kansa ba to haka wajen ganawa da Allah shi ya fi cancantan wannan kamala wannan isnadi la ba asabi yana cikin littafin ibn abid duniya wa qala al-qurashi wa haddathani muhammad ibn al-husayn qala akhbarana muhammad ibn yazid ibn khunais qala sami'tu abdul aziz ibn warrad abdul aziz ibn warrad ibn abi warrad ne ya kamata ko ibn warrad na eh ana cewa ibn abi warrad shine asalin sunan yadhkuru yana faɗan cewa anal mughira ibn hakim kana idza arada an yaquma litahajjud malam mughira dan hakim ya kasance shi ma idan zai yi sallar dare labisa min ahsani thiyabi yakan sa tufa mafi kyau wata nawala min tibi ahli kuma sai ya debo turare na mutan gidan shi kamar turare a ɗakin matarsa haka akan irin dan wajen miro din nan sai ya dan shafa haka sannan ya tafi ya sallar shi wannan ma isnadi ne kyakkyawa jama'a agonan yana nuna wani abu ne na al'ada sananniya a cikin malaman da da mutanen da wa haddasana al-qurashi qala al-qurashi wa haddasani muhammad ibn al-husayn qala akhbarana abu hafs al-habati abu hafs al-habati ar-ramli yake cewa shi kuma haddasana abubakar ibn abdullah al-ghassani anil mashiyakha daga wasu malamai da yake shi kanshi mai rauni ne abubakar Abdullahi ibn Abi Maryam al-Ghassani mai rauni anna Amr ibn al-Aswad kana yashtari al-hullata bimi'ataini wa yujammiruha an-nahara kullahu wa yaqumu fiha bil yakan sai alhulla wato complete kaya yakan sai kaya sutura kamar a ce ya sai babbar riga da ya ciki da wandanta sai kuma ya wuni yana mata tajmir irin abin da 'yan maiduguri suke a sa turaren wuta habbaza suke ce mishi ko a sa riga akan turaren hayakin turaren wuta ya ratsa ta shine tajmiri kaga in Maiduguri suna yi ma turaren suna yi ma rigansu mata kuma suna yi ma hatta jikinsu za ta zauna akan wani kujera mai rami turaren wuta yana shiga jikinta yawanci matan nan ba su cika haka ko zufa ta yi sai ka ji tara kanshi shine tajmiri a wannan isnadi duk da yana da rauni amma dai a magana ce irin wanda aka ji a baya din wa qala al-qurashi wa hadathana muhammad ibn yazida qala hadathana usman ibn amr qala akhbarana yunus qala akhbarani maula maulan ibn muhayzir muhayriz anna anna ibn muhayriz kana idha qama ila as-salati min al-layli da'a bil ghaliyati fayatamaddahu biha hatta hatta yarda'a thiyabahu ya kasance ainihin wato shi wannan mutumi mai suna muhairiz ibn muhairiz idan ya tashi da daddare sai ya sa a kawo mashi alghaliya wato abin nan kwantena ne mai kyau na turare haka fayyata dammaju dammaku biha sai ya shashafa hatta yarda a siyabu har yi stainin ɗin kayan shi sai an ga taban wato ya sa turare da yawa yadda sai an ga alamarsa a jikin kayansu min zalika an yaftataha salatahu bi rak'ataini khafifataini bayan wannan wannan wanda muka ji yana cikin abin nan yana yana yana yana cikin tajul ibn abi dunya to daga nan abu na biyu da zaka yi shine bude sallarka da raka'o'i biyu yan takaitattu in kana so kai dogayen salloli amma sai ka fara da ƙananan raka'o'i guda biyu takaitattu kamar yadda da yawanci za a yi sallar dare ta tahajjudi haka ake ana so a fara da raka'a biyu takaitattu kamar ɗan womin ɗin jiki ne haka kafin a ware sai a fara da ita za mu saurara a nan da mun dodar sai na gaba sai mu ji wannan tattaunawa insha Allah da malam zai kawo mana da kuma wasu abubuwa da za su biyo baya wa sallallahu wa sallama ala muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم